بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba mun shiga daren Alhamis wanda shine daren biyu ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 4 ga watan Satumba na shekarar miladiya ta 2024 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wanda aka sani da suna dandali da ke nan tudun wadan zaria a Najeriya inda muke karatu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine darasi na uku insha Allah cikin tafsirin suratul ghashiya zamu tashi kai tsaye daga fadan Allah madaukakin sarki wa ila samai kayfa rufi'at nan ne ko afala yanzu to kan ta mana daga afala yanzu insha Allah
a'udhu billahi as-sami'il 'alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن
Na'am, Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa a daga faɗinsa, afalayen guruna ilal ibili kaifa kulikat, shin ba za su yi duba zuwa ga raƙumi ba, kaifa kulikat ya aka halicci su raƙuma wa ilas sama'i da kuma sama kaifa rufi'at yadda aka ɗaga ta wa ilal jibali da kuma duwatsu kaifa nusibat yadda aka kakkafa su wa ilal ardi da kuma ƙasa kaifa sutihat yadda aka shimfida ta Allah ya ce fa zakir to kai musu wa'azi inna ma anta mudhakkir lalle kai mai wa'azi ne kawai lasta alaihim bi musaitir kai ba mai tilasta musu bane illa man tawalla wa kafar sai dai wanda ya juya baya kuma ya kafirce fa yu'azzibuhu Allah to wannan sai Allah ya yi masa azaba al-akbar fa yu'azzibuhu Allah al-azab al-akbar sai Allah ya masa azaba mafi girma inna ilaina iyabahu Allah ya ce lalle makomarsu tana gare mu wa inna alaina hisabahum thumma inna alaina hisabahum kuma sa'annan wato hisabun su akan mu yake waɗannan sune cikon ayoyi a zuwa ƙarshen wannan sura mai albarka mun ji a darasi da ya gabata takaitaccen bayani game da aya ta farko afala yanzuruna ila al-ibl daka daga fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa ila samai kayfa rufi'at zamu ga cewa kamar yadda muka ambata a baya dama Allah ya ambaci wasu ayoyi ne manya guda hudu wanda suke tabbatar da ƙudurarsa da ƙarfin ikonsa da buwayarsa wajen halitta na farko shine aka ambaci raƙuma na biyu kuma wa ila sama'i Allah ya ce kuma su yi duba zuwa ga sama kaifa rufi'at yadda Allah ya ɗaga ta nisanta da duniya da nagartarta da ƙarfinta shin kafirai masu ƙaryata Allah ba za su iya su kalli wannan babbar halitta ta Allah ba wadda ga ta nan suna kallanta Allah ya halicce ta kowa haka ya ganta sannan Allah ya saka ya ya sanya mata taurari wanda suka zama haske da fitilla da abun nuna hanya kuma Allah yake amfani da su wajen jifar shedanu cikin aljanu masu zuwa neman jin zancen da ba a kira su ba a wani waje Allah yana ba da labari da yake cewa misali allazi ja'ala lakumul arda firashan was samaa binaa Allah shi ya sanya muku ƙasa ta zama shimfidaddiya kuma shi ya sanya muku wannan sama ginanniya haka yace Allahu allazi ja'ala ja'ala al-arda qararan was samaa binaa wa sawwarakum fa ahsana suwarakum Allah shi ya sanya ƙasa ta zama dawwamammiya tabbatacciya lafiyayya ga tanan ba ta motsi sannan wasama abina'a sama kuma ya gina ta yadda kake ganin ta dinnan Allah ya ce sannan kuma wasawwarakum ku kuma ɗan adam ya tsara ku fa ahsana suwarakum yi muku kyakkyawar halitta Allah ya ci gaba da cewa warzaqakum min at-tayyibati Allah ya ce zalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin haka nan Allah ya ba mu labarin cewa ya halitta sama ne wasu sama a banainaha bi aidin sama kuma Allah ya ce banainaha muka gina ta bi aidin da hannu haka wasu sama'a rafa'a sama kuma Allah ya ce ya daga ta wa ba almiza da dai ayoyi ire-iren waɗannan da Allah yake ishara zuwa ga kiran mutane akan su tsaya su kalli wannan hanta ta sama da Allah yayi afalamin nuri ila samai kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda farashnaha wa madadnaha wa alqayna fiha rawasi wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij zuwa ƙarshen ayoyin ko Allah yace afalamin nuri ila samai kaifa banainaha a wani waje kenan shin ba za su tsaya su kalli sama yadda muka gina ta ba Allah ya ce wa zayyana muka yi mata kwalliya wa ma laha min furus babu inda zaka ga tsagi ko inda take yoyo ko inda ya tsufa ko inda wani abu ya lalace ko inda take karakin babu wannan gabaki daya dan haka a wani waje Allah yake wa mutane yake goranta wa mutane da yake cewa a antum ashaddu khalqan an samaa banaha shin ko ka fi tsanani halittar dan adam za ta ba mutum za ta ba Allah wahala ko ko wannan sama da Allah ya gina babu shakka inda a ce Allah zai iya jin wahalar a wannan aiki to da aikin gina sama shi fi kamata ya bada wahala fiye da aikin gina dan adam kirin dan adam haka Allah ya ce awalam antum ashaddu khalqan am sama banaha rafa'a samkaha Allah ya ce ya daga wato abin nan dinta gininta fasawaha kuma ya daidaita ta wannan ayoyi ire-iren suna nan da yawa wannan sun isa a matsayin misali su sai Allah ya ci gaba da cewa wa ilal jibali kuma su duba da duwatsu a duba duwatsu kaifa nusibat yadda Allah madaukakin sarki ya kakkafa su ga sanan a ko ina a duniya duwatsu su ma sa daga cikin abin da larabawa suke ganin su a kasashen su kamar yadda aka ambata cewa sun sarra kuɗi sama kuma kowa ma yana ganin ta duk duniya ko ina akwai ta to kuma kasashen larabawa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara wa'azin shi tsakanin makka da madina da taifa da sauransu hijaz kenan kasashe ne masu yawan duwatsu tun da can har kuma yanzu saboda ka san san dutse suna kuma yin amfani da shi wajen inda suke kafa kabilunsu sukan kafa su a kusa da duwatsu saboda su yi amfani da shi wajen surveillance su dinga hawa suna duba ko za a kawo musu farmaki idan kuma an fi ƙarfinsu an kawo musu farmaki suna mai da shi wato wata abin da wani wajen tsira su haye sama ko su shige cikin kogonsu su ɓuya sannan suna amfani da shi har ila yau wajen idan suna so su nisanci mutane kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kanshi aka ce yakan tafi bayan gari ya je zauna a kogon hira ya yi ibada kamar da kuma Allah ya ba mu labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sai na Abu Bakrin sun buya a cikin dutse ko thaniyas naini idhuma fil ghari idh yaqul li sahibi in la tahzan inna Allah ma'ana sura kalarabawa sun san duwatsu za ga sun ambace su da yawa a cikin waƙe-waƙen su Allah ya ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari sura ka sai aka sake kwatantawa Allah ya kwatance da dutse waɗannan manya-manyan duwatsu da suke ko'ina a duniya waɗanda Allah ya saka su kamar yadda ya faɗa nan nusibat an kakkafa su kamar yadda Allah yake cewa jibala autada da duwatsu a matsayin su na alwatnu shine kamar noti da ake daura abu dan ya daina motsi wannan cikin sutun naba'i mun wuce ko a cikin luqman Allah yake cewa ha menene a cikin wa alqa wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum na wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum Allah ya jajjefa duwatsu a bayan ƙasa an tamida bikum ai Allah tuzalzila bikum kada ta dinga motsi ta dinga raurawa sai aka kakkafe ta da duwatsu a cikin suratul anbiya kuma Allah yake cewa waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim nan kuma mun sanya a bayan ƙasa wasu notuna da aka kakkafe ta kata dinga girgidi da su Allah ya ce waja'alna fiha fijajan ko muka sanya hanyoyi lunguna wasu bulan da manyan hanyoyi la'allahum yahtadun da dinga sanin inda za a ji inda babu hanyoyi da Allah ya saka ba wanda ya sai ba wani gari ya tafi wani gari haka dai Allah ya ta bada labari haka muka kuma cikin suratul ra'adi Allah yana cewa huwallazi maddal arda waja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn Allah shine wanda ya tale kasa kamar yadda ya faɗa a cikin da muka karanta a baya was samaa bane afala yanzu ila ila samai kaifa banainaha wa zayyana wa bala bi wal arda madadnaha to haka nan ma yace Allah madaukakin sarki shine wanda allazi maddal arda wanda ya tale ƙasa ya shimfida ta waja'ala fiha rawasiya ya sanya duwatsu kakkafa su a ciki wa anharan ya sanya koguna wa min kulli thamarati kuma ya baku dukkanin ƴaƴan itatuwa mabambanta waɗannan duwatsu da Allah ya kafe ƙasa da su ko ina akwai su a yankunan duniya kowa zai kwatantawa da nagarinsu ko na ƙasarsu ko wanda ya karanta yana da kyau mu san wani abu guda ɗaya da ƙur'ani kuma ya ba da labarin shi dalla-dalla shi ne waɗannan duwatsu duk da ƙarfinsu da buwayarsu da daɗewa tun da aka ga duniya haka an ganta babu wanda ya san misali yan ran da aka kafa dutsen kufaina a nan zaria ko dutsen kwatarkwashi ko dutsen dala ko dutsen ma ko ina ne kowa da ya zo wannan garin haka ya su babu wanda ya sanar da aka masu yayin da duk wani gini ko da ka gan shi komin tsawon shi an san san da aka yi shi to kuma duniyan nan ba za ta ƙare ba sai Allah ya wargaza gabaki ɗaya duwatsun duk ƙarfinsu da girmansu sai Allah ya yi ragar-ragar da su sai ya mai da su kamar auduga wadda aka yi mata aka daga aka cire guryarta ta zama su ta zama kamar zare sai Allah ya mai da shi abin nan niƙaƙƙen yashi wanda abin sheƙewa sai Allah ya mai da ita narkakkiya kamar kamar azurfa duka waɗannan Allah ya bada labari kamar yadda Ummu Darda'i matar Sayyidina Abu Darda ta biyun kenan as-sughra ta kasance malama ce to tana tafiya cikin al'ummata inda aka hau dutse sai ta kan yi magana ta ce ya ku waɗannan duwatsu ko kun san alƙawarin da Allah ya muku sai a tambaye ta a ce menene alƙawarin da Allah ya ma duwatsu sai ta sai ta karanta fadan Allah cikin sura daha wa yasalluka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta Allah ya ce wa yasalunaka anil jibal suna tambaye ka game da duwatsu ya za a yi da duwatsun nan faƙul Allah ya ce to ka ce musu yansifuha rabbi nasfa ubangiji na zai nike waɗannan duwatsu ya sheke su ga baki ɗaya fa yadharuha sai a bar ita ƙasa ɗin qa'an fako babu komai a cikin ta falalan fako safsafan wanda komai wato ya fito fili tayi flat shine safsafan la tara fiha iwajan babu wani lungu ko kwana ko wani rami wala amta ko babu wani tudu za ta zama flat yadda ka san flat ɗin teburin nan misali Allah ya bada labarin cewa haka zai wa ƙasa haka nan a wani je Allah yana faɗa cikin sutul kafi wa yawma nusayyirul jibala ranan da zamu tafiyar da duwatsu watar al-arda barizatan kaga ƙasa ko ina ya fito shine sassabar Allah ya ce wa hasharnahu falam nughadir minhum ahada kuma za a tashi kowa ba wanda za a kyale haka nan a wani je Allah yana cewa wa bussatil jibalu bassa ko farkon farkon suratul me sunanta alwaqi'a ko yawa idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqatiha kadiba khatibatur rafi'a Allah yace idza rujjatil ardu rajja idan aka girgiza ƙasa girgizawa kamar idza zuzira cikin Allah yace wa bussatil jibalu bassa sannan a sheke duwatsu iyaka shekewa su zama safsafar Allah ya ce a wani cikin sautin namli wataral jibala tahsabuha jamidatan in aka yi busan ƙaho na farko zaka ga duwatsu ka ɗauka suna nan a daskare Allah ya ce wahiya tamurru marra sahab ashe ta zama kamar girgije ne kawai tana wucewa ne shine wani sayirul jibal ya zama kamar da girgije yana yana wucewa an ka sa hannunka babu abin da ka yi rikewa iska ne kawai haka Allah zai waɗannan duwatsu yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanat al jibalu kasiban mahila ranar da za a girgiza ƙasa da duwatsu sai duwatsun su zama kaman kasiban kaman taron yashi mahilan da kake wanda iska take kada shi to haka Allah ya bada labari a wurare da dama cewa waɗannan duwatsu ranar alkiyama ba za ta tsaya ba sai an sheke su sau da wani zai ba ƙasa dama ta girgiza iya yadda Allah ya so shi ne iza zulzilatil ardu zilzala wa izal ardu rujjat da ire-irensu Allah ka samu gama lafiya sannan na ƙarshe shi ne Allah ya ce wa ilal ardi kaifa sutihat kuma su yi duba zuwa ga ƙasa kaifa sutihat yadda ita ma aka shimfiɗa ta kamar da muka ja waɗannan ayoyi da ire-irensu da ire-irensu fadan Allah huwa allazi ja'ala lakum al-arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi Allah ya shimfida muku kasa dan ta zama sauƙaƙa mai daɗin mu'amala ku yawo a cikin ta inda kuke so kuma ku ci ku ci gaba da ku ci daga arzikin Allah wa ilayhi nushur kuma ku san zuwa gare shi za ku koma to ita ce al-arda mihada kenan al-arda al-arda mihada Allah ya shimfida ta a waɗannan su ne abubuwa guda hudu da aka ambata wato raƙuma da sama da duwatsu da ƙasa dukkaninsu da nuni zuwa ga girman halittarsu da hikima da yasa Allah ya yi su kuma cewa hakan alama ne akan Allah madaukin sarki buwaye ne wajen halittarsa kuma zai kashe duk al'umma da ke wannan duniya sannan kuma ya tada su ranar alkiyama idan ya so tada ikiyama a akwai hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito shi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Anas yake cewa mun kasance mu sahabbai an hana mu yawan tambaye tambaye a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah yace la tasalu an ashiya in tum lakum tusukum saboda haka muna yin farin ciki fa kana yu'jibuna an yaji ar-rajulu min ahli al-badiya al-aqil saboda haka muna jin dadi idan wani mutum ya zo bako wanda yake da hankali da basirar da zai yi tambaya fa yas'aluhu wa nahnu nasma'u shi ba a kafa mai doka ba idan bako ne sai ya tambayoyin da zai mu kuma sai mu amfana da tambayoyin saboda haka wata rana sai wani mutum ya zo wanda kamar da hadisi suka nuna shine Dimam ibn Sa'alam wannan mutumin da ya zo sai ya zo ya ce ya Muhammad haka ya zo da irin zancen su na mutanen karkara yace ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atana rasuluka a wata riwaya ce zan maka tambayoyi kuma zan tsananta tambayoyi ya ce wani ɗan saƙonka ya zo ya ce mana faza ama annaka ta zu'umu annan laha a salaka ya ce ka ce wai Allah ne ya aiko ka nabi ya ce sadaka gaskiya ya kaya mu ya ce sai ya ce to in haka ne faman halakar sama'a ina gama ka da Allah ka gaya mana waye halci sama nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ne halci sama qala faman khalaqal arda yace wa halicci ƙasa qala Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ne halicci ƙasa qala faman nasaba hadhihi aljibala wa ya kakkafa waɗannan duwatsu waja'ala fiha ma ja'ala wa ya sanya abubuwan da ya sanya a cikin duwatsun na albarkatu da sauransu qala Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ne ya sanya sai ce fa billazi khalaqas samawati as-samawati was-samaa wal-arda wa nasabal jibala Allahu arsalak yace na gama kada ubangijin nan da kace shi ya halicci sammai ya halicci ƙasa ya halicci duwatsu tsakaninka da Allah ka ga mun gaskiya shi Allah ne ya aiko ka kala na'am nabi ce kwarai ko Allah ne ya aiko ni kala sai imamu ya ce wa za'ama nabi rasuluka anna alaina khamsu salawatin fi yawmina wa laylina wannan dan sako naka ya ce kuma ka ce wai Allah ya ce wai mu dinga yin sallah guda biyar tsakanin dare da wuri wallazi arsalaka Allahu amaraka biha tsakaninka da Allah Allah ne ya ce a dinga yin sallah ko kai kace ko kai kai ne kace Nabi ya ce mishi na'am kwarai ko Allah ne ya ce ayi isa ke cewa wa za'ama rasuluka anna alaina zakatun anna zakatan kenan wancan ma anna alaina khams salawat anna alaina zakatan fi amwalina cewa akwai zakka akan mu cikin dukiyoyin mu qala na'am annabi ya ce kware kwa qala qala sadaqa yace sai saki ci mishi fa billazi ba'ataka aw arsalaka Allahu amaraka bihada tsakaninka da Allah da ya aiko ka shin Allah ne ya ce ka an shi zakka a hannun mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am kware ku ya sake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wa za'ama rasuluka anna alaina hajjal baiti man saba ilai sabila kuma dan sakon naka ya ce ka ce wai hajji ma wajibi ne mutu ya samu hali qala sadaqa nabi ce gaskiya ga mu qala sai sake cewa ya sake yawan tambaya tsakaninka da Allah Allah ne ya ce maka annabi ce mishi kware kuwa shikenan sai tashi ya tafiye shi yace wallahi to ni ko ba zan kara ba ba zan rage akan abin da ka ce ba sai Allah Allah sai yana cewa aflaha in sadaqa in dai gaskiya yake to wallahi ya tsira a shahidi shine gaga sun dade suna yin waɗannan tambayoyi wa ya halicci sama wa ya halicci ƙasa wa ya halicci duwatsu wa ya halicci kaza saboda munasabar da sa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya amsa musu wannan tambayoyi kamar da Allah yayi bayani kenan wannan hadisi kamar da muka faɗa Imam Muslim ya rawaito shi da wannan riwaya hakanan Bukhari ya kawo shi ta'alikan a cikin kitabul ilm inda yake magana akan alqira'atu al-sheikh wato bayani game da dalibi ya dinga jan baki malami yana fassara mai inda yake cewa tajja ba'dhum fil qira'ati 'ala al-alim bi hadith imam ibn sa'laba qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu amarka an nusalli as-salawati al-khams yace malamai sun hujja da wannan a wannan bugira sannan Imam Bukhari ya sake rubuto shi ta wata hanya daban da shi da Imam Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah ta wata hanya daban zuwa ga ainihin wato Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir zuwa ga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda har ila yau Al-Imam Ibn Kathir ya ambace ta riwaya daga abin nan daga Abu Ya'la Al-Mawsili Allah ya gafarta masa shi da Ibn shi da Ibn Kathir cewa Sayyidina Abdullah dan Umar yana ba da labari yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama katiran ma kana yuhaddithu an imra'atin fil jahiliyyati ala ra'si jabalin ma'aha ibnu laha tar'a ghanama nabi sallallahu alaihi wasallama yana yawaita ba su labarin wata mata wadda take rayuwa akan wani dutse tare da wani danta makiyayi ya ce tana kiwon awaki da tumaki faqala laha ibnuha ya ummah sai dan yace mata ya ke mahaifiyata man khalaqaki wa ya halicce ki qalatillah tace Allah ya halicce ni qala fa man khalaqa abi yace to ya halicci babana qalatillah tace babanka ma Allah ya halicce shi qala fa man khalaqani yace to ni kuma ya halicce ni qalatillah tace kai ma Allah ne ya halicce ka qala fa man khalaqa as-samaa ya sake cewa to ya halicci sama qalatillah tace Allah ne ya halicci sama qala fa man khalaqal arda yace kasafa qalatillahu tace Allah ne qala faman khalaqas faman khalaqal jabala wa ya halicci dutse qalatillahu tace Allah qala faman khalaqa hadhihi algharam waɗannan dabbobin namu ya halice su qalatillahu tace Allah ya halice su qala inni la asma'u lillahi sha'ana yace lalle kuwa al'amarin Allah to babban al'amari yana murna yana kamar da cikin a cikin riwayar bai ankara ba har ya zame ya faɗi ƙasan ƙasan dutsen ya mutu wannan hadisi da ifi ne ta fuskar isnadinsa saboda a cikin isnadinsa akwai abdullahi ibn ja'far mahaifin al'imamu abdullahi abin al'imamu ali ibn al-madini wanda mutum ne mai rauni a riwaya game da ɗansa da kanshi ya bayyana a dukkanin jumhur suna karanta waɗannan lafuzza guda hudu afalam yanzuru ilal afalam afalam yanzuru ilal ibli kaifa khuliqat wancan kaifa rufi'at wancan kaifa nusibat wancan kaifa sutihat mabni ala al-majhul ko mabni ala ma lam yusamma fa'il sai malam mai atari wa tanwir yace wato an yi haka ne saboda an san waye fa'il ba buƙatar sai an fara dama yana daga cikin manufar koye fa'ili ya zama an san shi sannan Anas dan Malik ya ba da labari kamar da zo a cikin tafsirin al'imamu tsabarani. Al'imamu abul kasimu tsabarani kamar da malaman tarihi suka bayar yana da tafsiri kamar da zabi ya ambata a cikin tarjama sa a cikin sirrar min nubala sai dai littafin da aka buga ake dangantawa da sunan tafsirin sa mai mujalladi shida malamai suna da tababa akan cewa wannan shine tafsirin sa wallahu a'lam a cikin wannan tafsirin ne aka ambata cewa Anas dan Malik yana cewa sallaitu خلف علي رضي الله عنه فقرأهن بضم التاءات ناي صلى ابي سيدنا علي رضي الله عنه sai zo ya karanta suratul ghashiya da yazo afala yanzuruna ila al-ibli sai ya karanta afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khalaqtu wa ila as-sama'i kayfa rafa'tu wa ila al-jibali kayfa nasabtu wa ilal ardi kayfa satahtu cito kaga aka karanta haka sai zama Allah yana cewa ne ba za su duba zuwa ga raquma kayfa khalaqtuha an share bamirin kenan ya na halicci raquma ba za su duba zuwa ga duwatsu kayfa wa ilal sama'i kayfa rafa'atu ma'ana kayfa rafa'atuha ya na daukaka ta wa ilal jibali kaifa nasabtu ai kaifa nasabtuha yaya na kakkafa su wa ilal ardi kaifa sadatu ai kaifa sadatuha haka aka ce sayyidina ali ya karanta wallahu a'lam har ila yau al-hasan al-basri da kuma abu raja'il su kuma suna karantawa da na ƙarshen nan kaifa sutihat bitashdid bitashdid fa'i kaifa sutihat yayin duka sauran makaranta suke karanta shi kamar yadda muka sab muka saba ji kaifa sutihat in an karanta an ce sutihat zai ƙara ƙarfin ma'ana ne kawai wato yadda aka kai matuƙa wajen tale ta da shimfiɗa ta babu wani wuri da ya tattare ko wani wuri da ya dan ya dan ya dan bada matsala wannan tadhifin zai zama dan dan mubalaga ne kamar yadda kace amma ruwa ne kaga mari ɗaya kenan da ke ƙarfi ka ce an mammare shi ko an zage shi ko an zazzage shi ya dake shi ya daddake shi to irin wannan ne sutihat an an shimfida ta iyakar kaiwa matuƙa wallahu a'lam sai Allah ya ce fadhakkir innama anta mudhakkir to kai musu wa'azi innama anta mudhakkir kai fa mai wa'azi ne kawai lasta alaihim bi musaitir kai ba mai yi musu tilas ba ne ubangiji muji wadda yana yana umartar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yi mutane wa'azi ya ja kullun su udran aw nuzra su bi su samu wato tsatsai musu da uzuri a ja musu kunne bashiran wa nazira ya fadakar da su akan ni'ima ga wanda ya bi Allah da azaba ga wanda ya fandare ya kuma bayyana musu cewa Allah ya bayyana masa cewa kai lasta alaihim bi musaitir kai ba mai yi musu tilas bane kai dai ka kau da kai kawai idan ka yi wa'azi ka kau da kai na hannu alabi ma ya ƙuluna wa ma an ta'alaihin bi jabbar fa zakir bil ƙur'ani man ya kafu wa'id Allah ya ce cikin ƙarshen ƙafo na hannu a'alamu bi ma ya ƙuluna mun fi kowa sanin abin da suke faɗa na zuciyarsu da na bakinsu wa ma an ta'alaihin bi jabbari kai ba mai musu ƙarfa ƙarfa ba ne Allah ya ce fa zakir bil ƙur'ani kai dai kai wa'azi Qur'anin da aka baka kai ta karanta shi kana bayani kana wa'azi man yakhafu wa'id ga wanda yake jin tsoron wato azabar Allah a cikin suratul ra'd kuma Allah yana cewa fa inna ma alaykal balagu wa alaina hisabu kai abin da yake akan ka isa da sakon Allah mu kuma mu zamu yi wa mutane sakamako a haka nan Allah yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa cikin sura Yunus walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin da Allah ya so da sai ya sa duk mutanen duniya su zama su yi imani kai za ka iya tasa sa musu ba za ka iya ba fala allaka bakhun nafsaka Allah Allah yu'minu illa bi'minu bi hadha al-hadisi asafa karka je ka kashe kanka da bakin ciki dan ba su yi imani ba to wannan umarni ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma dukkanin sauran masu wa'azi cewa aikin da yake kanka matsayin ka na mai wa'azi shine aslu shine ka zo ka karanta alqur'ani ka faɗa musu abinda Allah yake nufi kai musu bayani ka fassara musu da fassarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da fassarar sahabbai da tabi'ai da sauran malaman musulunci daga nan ka gama aikinka wanda ya musulunta wanda ya bi gaskiya wanda ya imani ya tuba fa ni'ima to an ci riba alhamdulillah kai mai wa'azi ka ci riba shi ma ya ci riba idan ya kafirce kai mai wa'azi ka ci riba shi kuma yayi asara wanda ya tabbata a kafircin sa ya ki bin musulunci to sai a bar shi farkon al'amari ma ba za a yaƙe shi ba za a yaƙe shi ne kawai idan ya auka wa musulmai ko ya hana musulmai su yi wa'azi ko ya nemi ya kwace wata ƙasa ta musulmai ko ya nemi ya yaƙi wani gari cikin garuruwan musulmai sanan ya halasta a yaƙe shi amma ba haka ma ba za a kula shi ba kafiri wanda shi bai bar kafircinsa ba ko bai hana musulmai su zakata su wala su yi addininsu kuma su yi wa'azi su karantar da addininsu su je su kai wa saƙon addininsu ga wanda yake so da wannan ba ruwan musulmai da shi ba za a yaƙe shi ba shi ne ma'anar lasta alaihim bi musaitir ai lasta alaihim bi musallat kai ba zaka ba zaka yi musu karfa karfa ba wannan ayar wasu malamai suna ganin aya ce mansukhiya an share ta me ya share ta abinda suke cewa wato ayatu sayf ayar takobi ita ce wannan aya dake farkon suratu at-tauba fadan Allah fa idan salakhal ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum وخذوهم وحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الله يتي فخلوا سبيلهم wani ta yake malakabi da ayatul saifi Allah ya ce fa idan salakhal ashhurul hurum Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga yayi alƙawari da mutanen Makka da sauran waɗanda suka shiga cikin alfarmarsu cewa babu fada tsakanin shi da su sai Allah ya zo ya wargaza wannan alƙawarin ya ce kawai daga nan zuwa lokaci kaza su gama shirye-shiryen da za su yi yaƙi za a fara kan jikin ƙarfi tsakanin musulmai da kafirai daga nan Allah yake cewa fa'idan salakal ashhurul hurum idan watanni mai alfarma sa alfarma sa ƙari wato ƙarshen watan muharram kenan wannan wannan sura ta sauka a cikin zulƙada ƙarshensa aka tafi da ita makka aka karanta ta yawmul hajjil akbar a cikin watan aikin haji wata wanda kuma duka watannin guda uku zulƙada zulhijja muharram watanni masu alfarma sai Allah ya ce fa idan salakal ashhurul hurum idan watanni masu alfarma suka ƙare wato aka ce 29 ko 30 ga watan al-muharram Allah ya ce faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum duk inda kuka kafirai mushrikai to kai ku kashe su wa khuzuhum ku kama su a wajen a matsayin bayi wa hasuruhum ku killace su wa qazulahum kull marsadin ku musu ku fake su a ko'ina ku musu ƙofar rago a ko'ina Allah ya ce ba za ku ɗaga musu ƙafa ba sai fa in tabu sai sun tuba sun ba Allah wa aqamu salata sun tsaye da sallah wa atu zakata sun ba da zakka daga nan fa khallu sabilahum daga nan shikenan sai ku kyale su wannan ita ce ayatul as-sayf kamar da malamai suke mata laƙabi akwai karatu mai yawa akan ta ba nan ne mahallin sa lafazin al-musaytir ana rubuta shi da al-musaytir bisad ana kuma rubuta da al-musaytir bisin hasali ma ko rubuta da sa'ad din wasu suna karanta shi da da sinin ne ko sai kaga an sa sun karamin kan sun a ƙasa wato in ka zo za ka karanta shi da musaitir bisin ya daga cikin kalmomi waɗanda ya halasta a rubuta su da dukkanin fuskoki guda biyu ko bisin ko bisfal Allah ya ce illa man tawalla wa kafar sai dai wanda ya kau da kai ya juya baya ya butulce ya kafirce fa yu'adhibuhu Allah fa yu'adhibuhu Allah to Allah zai masa azaba al-azab al-akbar wasu malamai suna ganin wannan istisna'in na illa munqati ne wato bai da alaka da zancen sai zama ma'anar shi lakin lakin man tawalla wa kafara wato ba togaciya ba ne daga wancan cewa fazakir lasa alaihi musaidir kai ba mai ɗaukan mataki ne a kansu ba illa man tawalla wa kafa in mun ce istisna'i ne mutasiri sai a ce sai dai kana iya ɗaukan mataki da takobi akan man tawalla wa kafa akwai wannan fasarar ita ma amma dai fasara ta fi shahara shine cewa isnai munqati ma'anar shi lakin man tawalla wa kafar sai dai wanda ya juya baya ya butulce shi wannan fa yu'adhibuhu Allahu al-azab al-akbar Allah zai mishi azaba mafi girma ita ce jahannama zai zai dawwama a cikin ta a matsayin shi na kafiri malamai suka ce an kira ta da suna al-azab al-akbar ne azaba mafi girma saboda an riga an mishi wata azaba al'azabal adna azaba ta nan kusa kamar yadda Allah yake cewa cikin sajada walanziqannahum min al'azabil adna duna al'azabil akbar la'allahum yarji'un lallai da sannu za mu ɗanɗana musu azaba ta nan kusa a nan duniya kafin babbar azaba ta lahira la'allahum yarji'un wataƙila su dawo su tuba me al'azabul adna malamai suka ce shine wahalar duniya da yunwa da kishirwa da tsoro da yaƙarsu da ake a matsayinsu na kafirai da sauran damuwa da ɗan adam ke shiga kamar da ibnu abbas yake cewa ya'ani masa'ibad duniya wa asqamaha fitintunun duniya da cututtukanta wa afatiha da bala'o'inta wa ma yahillu bi ahliha da abin da ke darkakan mutanen duniya mimma yabtalillahu bihi ibadahu da duk wani abu da kasan Allah yana mabayin shi azaba da shi a duniya li yatubu ilayhi wanda Allah yana yin haka ne dan bayi su tuba fitina iri daban-daban ta yau daban ta gobe daban ta bara daban ta baɗi daban kamar da muke gani misali da Allah yana yin wannan ne da Allahum yarji'un hala mutane su tuba su dawo ta farkin Allah kamun takeici sai mutane suka ce ƙarya ne su ba don haka bane Allah yake musu su kawai su kawai su da shugabanni ne kaga shikenan sai zama daga su shugabannin sai Allah ya bamu da mu da sunan an ce mutane su tuba ba sa so su tuba suna ganin wai dan me za su tuba Allah ka gafarta mana wanda suka ce istisna'in mutasili ne su kuma sai suka fassara da cewa ma'ana sai zama ma'anar shi lasta alaihim bi musaitir illa annaka musaitirun ko fa'anta musallatun alaihi shi wancan lawa ka farko bil jihadi da jihadi wa yu'adhibuhu Allah ba'da zalika al'azab al'akbara sannan ko bayan nan an an kashe shi a jihadi ko an ci karfinsa an mai da shi bawa ya zama makaskanci kuma in ya mutu hanyar yana kafiri Allah ya masa azaba mafi girma sai suka ce to karkashin haka babu wani abu da aka share a ayar babu wancan nasqudin kowace aya tana zaman ta ne ibnu abbas yana karanta illa man tawalla dinan da ala man tawalla sai zama wato istiftahiyya ce kin kuma Allah yana cewa ne fadhakir fadhakir innama anta mudhakkir lasta alaihim musayid to magana ta kare sai kuma Allah ya ce ala ku saurara man tawalla wa kafar wanda duk ya juya ya bada baya yu'adhibuhu Allahu al'azab al'akbar to Allah zai masa azaba azaba mai girma duka wannan karatu ne ingantacce kuma fasara ce wanda ba ta da iskali insha Allah na'am malaman tafsiri suna ba da labarin cewa sayyidina Ali ya yi istishhadi da wannan aya akan cewa tana ɗaukan ma'anar kashe wanda ya ridda ne a duniya wato illa man tawalla wa kafar shine fa anta musallatun alaihi din can lasta alaihi bi musaidir illa man tawalla wa kafar an kawo sayyidina Ali ƙara aka zo da wani mutum mai laifi wanda ya ridda sayyidina Ali ya aje shi aka nemi ya tuba tsawon kwana uku bai tuba ba sai sa aka kashe shi da aka zo kashe shi sai karanta wannan aya fadin Allah lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla waka su kafirai waɗanda ba musulmai ba suna da hukunci iri uku akwai kafirai waɗanda suke dama can kafirai ne baƙaƙen kafirai to wannan su ne ake ma wa'azi a kiraye su zuwa ga shiga musulunci idan sun shiga fa biha wa ni'mat in ba su shiga ba idan ba su hana musulmai yin addininsu ba kamar yadda muka ambata baya ta baro musulmai da su nau'i na biyu sune kafiran amana waɗanda sun yarda su zauna ƙarƙashin daular musulunci ko sun yi yarjejeniya da musulmai za su kare su su kuma za su ba da jizya za su ba da duk abin da ake bayarwa na alkawarin zamantakewa da musulmai waɗannan kafiran amana ne za a yi zaman lafiya da su ba za a warware ba har sai in sun warware bayin janahu lisalmi fajnah laha to sune za a zauna lafiya da su kenan ah wai mata kafanna min qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawa nau'i na uku shine musulmi wanda kawai ana zaune lafiya da shi kawai sai barna ta kai barna a kansa har yace yayi ridda to wannan ba a kyale shi akan kafirci dole a mai hukunci idan daular musulunci ce dole ta mai hukunci da gwargwadon abin da ya dace da matsayinsa a ba shi damar tuba a mai wa'azi in ya tuba ya dawo musulunci in bai tuba dole ne a kashe shi a matsayin murtaddi da shi ne irin wannan da ya faru a zamanin sidna ali Allah ya ce inna ilaina iyabahu lallai makomarsu zuwa gare mu take thumma inna alaina hisabahu hakanan kuma hisabinsu a wurin mu yake Allah shi yake hisabi Allah shi yake da makoma a kamar yadda yake faɗa a wurare mabambanta Allah madaukakin sarki ya ba mu labari kamar faɗin sa man kafara fa alaihi kufruhu wa man amila salihan fali anfusihim ya mahduku wannan su turmi kenan ko na al'ami ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malu Allah yace zuwa gare shi za ku koma kuma ya ba ku labarin abin da kuke aikatawa wancan da kake ambata na aliran sun mai ilayya marji'ukum fa ahkuma bainakum fima kuntum fi takhtalifun fa man ladina kafaru fa wa'adhibuhum adhaban shadidan fi dunya wal akhirah kaga shine wancan azabul adna dun azabil akbar wa ma lahum min nasir Allah yace wa man ladina amanu amil salihati fa yufihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin Allah ya ba da labarin cewa zuwa gare shi za a koma yi mahalittu da dukkanin bayi sakamako mutane da aljanu da dabbobi duka sai a musu sakamako ga baki daya waɗanda suka kafirce Allah ya ce zan musu azaba mai tsanani sai ya ce fi duniya wal akhirah tun daga nan duniya Allah yana makafirai azaba da kuncin zuciyarsu da tsoro da suke ciki da wahala da suke yi amilatun nasu ba da muka ja ba sannan a lahira ma ya musu azaba Allah ya ce wa malakum min nasirin ko babu wanda yake taimaka musu wa amman ladina amanu wa amilus salihati wanda suka yi imani suka yi aiki nagari Allah ya ce fa yufihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin su kuma Allah bai sakanka musu sakamako mai kyau Allah ka samu cikin su Allah baya son azzalimai to haka dai Allah ya bada labari a wurare da yawa cewa makoma tana gare shi tana zuwa gare shi duk mutane za su mutu su koma ga Allah kuma Allah shine majibincin hisabinsu kuma Allah shine zai rarraba tsakankanin mutane a saban da suka faya kuma bainahum fima kanu fi yaktarifu ya musu sakamako akan saban da ke tsakankanin su waɗannan su ne ayoyin ƙarshe a cikin wannan sura wanda za mu ga daga cikin su abinda muke iya cira na fa'ida na farko shine wato cikon bayani game da waɗannan abubuwa guda hudu waɗanda aka kwatance da su don tabbatar da ƙudurar Allah da ƙarfin buwayarsa su ne halittun nan da Allah ya guda hudu afala yin nuna ilar ibili zuwa ƙarshenta sannan kuma bayani akan wato a Allah maɗaukin sarki da ƙudurarsa ta fuskar wato ta yadda halittu bayan mutuwarsu da kuma yi musu hisabi cewa wannan duka a hannun Allah yake sannan kuma da bayani akan asalin aikin annabawa da manzanni shine wa'azi da alqur'ani ba su ke da shari'a a hannunsu ba abinda ake nema daga gare su aikin da Allah ya daura musu shine su yi wa'azi idan an karba an ci nasara amma ba a karba bai sun ci nasara akwai annabi da ranar alkiyama ba shi da kowa a cikin mabiyansa shi kadai wani kuma zo da mutane biyu uku wanda mutane biyar wanda ƴan mutane haka ba su ta kauye guda ɗaya ba to kamar yadda kuma Allah ya ambata game da annabawa da manzanni to haka kuma abin yake game da magadansu kamar da hadisi yace inna wa innal ulama'a warasatul anbiya annabawa sun bar wa malamai gado gadon ne suka ba musu gadon ilimi da karantar da tauhidi saboda haka su ma malamai abin da ke kansu shine wa'azi da karantarwa da nasiha da sauran abin da ke da alaka da wannan ba su suke ba da shari'a ba ba kuma wannan ne a kansu ba kuma za su yi wa'azi su yi da alqur'ani fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id ai wa'azi da alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine asalin aikin da ke kan malamai ya kamata mutane su san wannan su dinga dauka daura malamai ayyukan da ba nasu ba kowa ya je aikin da Allah ya daura mashi abin da ke kan malamai a karan farko shine latubayyinunnahu lin-nasi wa la taqtumunahu Allah ya dauki alƙawari da su cewa lallai abinda na kimsa muku na ilimi sai kun bayyana kar ku boye idan kun boye kuma idan sun boye kuma Allah zai musu sakamako irin wanda yake ma wanda ya boye ilimi sannan a ƙarshe Allah madaukakin sarki ya cike surar da ƙara ambatan cewa komai a hannunsa yake inna ilayna a hannunsa yake inna ilayna iyabahu thumma inna alaina hisabahu lalle zuwa ga Allah makoma take ga baki daya kuma hisabi a wurin Allah yake shi wannan ma yana tabbatar da akwai hisabi to anan kuma batu akan hisabi kamar na ambata yana nuna cewa a a duk da yake siyakin ayoyin akan wanda suka kafirce ne akan wanda ya kafirta illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibu Allahu al-'adhab al-akbar inna ilayna iyabahum so da suka kafirta din kuma inna alaina hisabahum amma fa hisabi bai takaita akan su ba bai take ta kansu kai da muka ji a waɗancan ayoyin suna na Ali Imran an ambata fa man ladina kafaru fa wa'adhibuhum Allah ya ambata wa man ladina amanu wa amilus salati wa yufihim ujurahum saboda duka kowane bangare za a yi ma kowa hisabi akan abin da ya aikata dikin dikin keke da keke tun daga ranar da ya balaga har zuwa ranar da ya mutu sai Allah ya so bawa da da rahama sai mushi hisaban yasira Allah ka sa muna ciki idan kuma Allah ya so mutum lissafi kwakuduba babu daga kafa sai ya mishi hisaban asira shine da za a ce mishi dan me ka aikata kaza to daga zaran an faɗa mutum haka to ya halaka kamar da Annabi ke cewa man nushi man nuqisha hisaba halak idan ku aka ce mishi kai kaza kai kaza kai kaza ya zama al-arz kamar da Annabi cewa Aisha fadhalikil fadhalikil ardu ya Aisha wannan ai kamar kawai abujuro da mutum aikin ne to ko anan ma manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa hatta idara al-abdu an qad halaka sai bawa ya riga ya cire rai ya cire tsammanin cewa to ya shiga uku ya lalace sai Allah ya ce mishi a duniya sun da kai wannan laifuka mutane ba su san kana yi ba ni ne ubangijinka na san kana yi na rufa maka asiri na rufe na rike maka mutuncinka to yau ma zan gafarta maka su Allah ka sama cikin da a gafarta ma Allah ka sama cikin da Allah zai musu rahama zama wannan shine ƙarshen wannan sura mai albarka suratul ghashiya saboda haka zamu dakata haka insha Allah sai mun je darasi na gaba tashi sura ta gaba ita ce suratul fajr ko abinda muka karanta a cikin wannan sura mai albarka na ayoyin alqur'ani da da bayanai daga malamai muna fata Allah ya sa mana albarka a ciki Allah ya ba mu ladan da yake bai wanda suka taru suna mudarasa alqur'ani kurakurai da karancin ilimi da suka faru gare mu ubangiji Allah ka gafarta mana Allah ka mana rahama ga baki daya muna addu'a ta musamman ga wannan kasa ta mu da Najeriya ubangiji madauki sarki ya kawo mana dauki ya Allah muna kai karan raunin mu da rashin dabaran mu da kubucewar wato a duk wata dabara da ke hannunmu Allah kai mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu Allah kai ne ubangijinmu kuma kai ne ka sanya mu a cikin wannan yanayi kuma kai ne mai mai da damuwa ta zama abu mai sauƙi kai ne mai canza tsanani zuwa sauƙi ya Allah muna roƙonka ka canza mana tsananin da muke fama da shi zuwa sauƙi Allah kawo mana mafita akan matsalolinmu na tattalin arziki na shugabanci na ilimi na zamantakewa abin da ya shafi tsaro da sauran abin da suka yi wannan ƙasa tamu da baibayi Allah ka gyara mana waɗannan shugabanni ya Allah ka sa su zama mutanen kirki masu tausayi masu imani waɗanda za su taimaka wa ƙasar wajen ta ci gaba ba wanda za su wargaza ta ba Allah kawo mana ɗauki Allah ka sa mu gama lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتن اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تدنا أكبر همنا ولا مبلغ إلنا ولا إلى نار مصيرنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله